بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وفعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وكهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون فالحكم لله العلي الكبير ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس شاب يرجى وطن رمضان hijira a shekara dubu da ɗari hudu da talatin da shida daidai da biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyar muna cikin tafsirin suratul araf kuma za mu karanta aya ta cikin da hudu zuwa aya ta ɗari da biyu insha Allah ta'ala wannan karatu yana ɗauke da bayani akan dalilai da suka sa Allah subhanahu wa ta'ala ya hallaka al'ummomi da suka gabaci zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalilai waɗanda suka sa Allah madaukaki ya hallaka al'ummomin farko saboda ya yi magana game da tarihin annabi Nuhu da tarihin annabi Hud da tarihin annabi Salih zuwa ga annabi Lut da annabi Shu'aib alaihi salatu wassalam waɗannan al'ummomi da aka kawo tarihin su an yi bayanin kusan dukkansu Allah maɗaukaki ya hallaka su. To sai Allah subhanahu wa ta'ala ya dakata saboda yin ta'aliki wanda wannan yana cikin alamomi da suke nuna mu'jizar alkur'ani A maimakon Allah ya kora labarin kawai ya dinga ba mu labarai na annabawa ɗaya bayan ɗaya. A maimakon haka ya kawo labarin waɗanda aka fara aikowa wato manzannin farko. sai ya dakata saboda ya yi ta'aliki Allah madaukaki ya yi maka ta'aliki dalilin da ya sa ya hallaka waɗannan mutane to ba wai an gama labarin ba ne Allah ya tsaya ne saboda ya ta'alik sannan kuma ya ci gaba da ba da labarin waɗannan manzanni na shi da ya ce gaba وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبعثاء والضراء إلا أخذنا أهلها بالبعثاء والضراء لعلهم يضرعون
وما أرسلنا في قرية من نبي ومؤيكي ولا النبي cikin wata alƙarya ba wato wannan maganar kama akwai kalmar da ba a bayyana ta ba wanda ake kira al-ibmar al-ibmar shine a goye wata magana a bayyana wata Allah madaukaki ya ce wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wa dharra babu wata alƙarya da muka aika mata wani annabi face mun kama ta da musibu da cututtuka a ba wai duka garuruwan da Allah ya aika annabawa ne Allah madaukake musu azaba ba wannan shine ake nufi da al-ibma wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin fakazzaba ahluha illa akhadnahum wannan shine da maganar zahiri yanda ya kamata ta kasance amma sai Allah ya boye wasu kalmomi yana cewa babu wata alƙarya wacce muka aika mata wani annabi babu wata alƙarya da muka aika mata wani annabi fa kazzaba ahluha mutanen alƙarya suka ƙaryata shi illa akhadna ahlaha bil ba'sahi wa dharra fa ce mun kama mutanen alƙaryan da musibu daban-daban wa dharra da cututtuka la'allahum yatabarra'un da fatan kusa sadaukar da kawunan idan dai Allah ya aiko annabi ga mutanen wata alƙarya matukar waɗannan mutane sun karyata annabin to abin da zai biyo baya shine Allah zai kama su da musibu daban-daban da kuma cututtuka iri iri me ake so ana fatan su sadaukar da kawunan su ga Allah sai ya ce kuma baddalna makana
ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء لعلهم والسراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون
ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة sannan ya muka canza madadin mummuna da aka dora musu aka canza da kyakkyawa hatta afau suka samu zaman lafiya wa qalu kad massa aba an dharra wa sarra sai suna cewa hakika cututtuka sun samu iyayenmu kuma walwala ma ta samu iyayenmu fa akhadnahum baktatan sai mu kama su kwatsam a lokaci guda wa hum la yashkuruna lokacin da ba su tamanin azabar Allah za ta zo wato abin da Allah madaukake yake nufi a nan shine kamar yadda Ibn Kasir ya fassara Ibn Kasir ya ce wa taqdirul kalam annahu ibtalahum bi shiddati li yatabarrahu farko idan mutane suka gare ta annabinsa sai Allah ya jarabce su sai musu jarabawa da tsananin rayuwa shine al-ba'sa wa barra musibu da za su samu ƙasa da cututtuka da za su samu jiki Allah zai ta turo musiba daban-daban wannan jarabawa ce ta tsanani daga Allah ga waɗannan mutane fama fa'adu shay'an min alladhi arada Allah min wannan cuta da Allah ya turo musu saboda sun karyata annabinsa tsananin rayuwar da ta same su saboda sun sun saba ma dokokin Allah bai zama wa'azi gare su ba tunda bai zama wa'azi gare su ba fa sai Allah ya canza jarabawan sai ya kawo ta ni'ima maimakon wancan jarabawa ce ta tsanani sai Allah ya kawo jarabawa ta ni'ima shine abin da yake nufi da cewa thumma baddalna makana sayyi'atil hasana sannan sai mu canza madadin da an samu tsananin rayuwa sai kuma a samu daɗin rayuwa da sun sun kare ta annabin Allah Allah ya jarabce su da tsananin rayuwa amma jarabawan nashi bata sa sun gane laifinsu ba to sai Allah ya canza tsananin rayuwar sai dawo da daɗin rayuwa sauƙin rayuwa sai kawo musu wato alhassana kyakkyawan rayuwa kaga wannan kuma ana tunanin ko shi ma zai sa su yi wa'azu su wa'azu wa qalaba hala ila rakhai li yaktabirhum wato Allah ya yi haka saboda ya jarabce su saboda Allah ya jarabce su tunda an musu jarabawa da tsananin rayuwa ba su gane ba to ko dai sauƙin rayuwa kuma zai sa su gane su mabaddanna makana sayyi'atil hasana hawwalna al-hala min shiddatin ila raqa'in wa min maradin wa saqamin ila sihhatin wa afiya kamar yadda kasan nan take ne a da mutane sun shiga tashin hankali musiba bala'i fitina ta shafi kasa ta shafi rayuka ana ganin ba za a fita ba sai Allah madaukaki ya canza sai ya kawo sauƙin rayuwa wato sau da yawa Allah yakan yi haka ba don amsa addu'an ku ba a'a sai don jaraba ku kuma har yanzu ba wai don addu'an da kuka yi ne ya karba ba domin akwai wanda ke ganin ai musiba ba abin da ke kauda ita sai dai addu'a la Allah yakan kawar da musiba ba don addu'an ba sai don ya jaraba ku kuma da daɗin rayuwa yanzu da an jarabce ku da tsananin rayuwa yanzu za a jarabce ku kuma da sauƙin rayuwa idan da baka da lafiya ne a baka lafiya ya ce wa min maradin wa saqamin ila sihatin wa afiya wa min faqrin ila gina da ana cikin talauci Allah ya kawo wadata li yashkuru ala dalika fama fa'alu wato Allah ya yi ma waɗanda suka gabata irin waɗannan jarabawa amma duk da haka bai sa sun gane kuransu sun gane kuransu ba wannan dalilin ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake bambanta rayuwar mumini da ta mutumin banza annabi sallallahu alaihi wasallam yace ajaban li amril mu'min la yaqdi Allahu lahu qada'an illa kana khairan lahu al'amarin mu'mini yana da ban mamaki babu wani hukuncin da Allah zai masa face wannan hukuncin ya zama alkhairi gare shi shi mu'min baya asara shi yasa aka ce musiba ba ta zama sharri ga mumini sai dai ta zama alkhairi gare shi musiba ba sharri ba jarabawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah baya hukunta wani abu ga mumini face wannan hukunci ya zama alkhairi gare shi wa in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu kaga annabi ya ce wa in asabathu dharra'u cuta idan ta samu mumini wannan cutan samun mumini ta yi wato sai ta zama dalilin alkhairi ga mumini saboda haka shi mumini in ji ibnu kasir man ya tafaqqanu limabtalahu Allah bihi waye mumini shine wanda yake sadaukar da kai idan Allah ya marjarabawa shine mumini min sarra'i wa dharra a kawo saukin rayuwa ya zama darasi ga mumini a kawo tsananin rayuwa ya zama darasi ga mumini wato mumini kada yake samun wannan fa'ida yace in banda mumini zaka samu mutum rayuwarsa kamar jaki shi jaki idan an daure shi inji ibnu kasir a fassarar wannan aya jaki idan aka daure shi bai gane me yasa aka daure shi daga baya idan an kunce shi bai gane dalilin da yasa aka kunce shi to amma banda mumini shi mumini rayuwarsa gaba ɗaya tana zama jarabawa ne wato darasi ne gare shi saboda haka sadaukar da kai a bayan jarabawan Allah muhimmin abu ne domin abin da Allah yake mana magana a kai a nan ke wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatabarra'u me yasa Allah ke kama mutane da tsananin rayuwa ya kama mutane da saukin rayuwa fata shine su sadaukar da kawunan don haka sadaukar da kai wani abu ne muhimmi domin Allah ya yi maganarsa a suratul an'am kamar yadda Allah ya faɗa a nan yana jaraba mutane saboda su sadaukar da kawunansu haka ma a suratul an'am aya ta 42 zuwa 44 ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتبرؤون كما عند الله يبدأ سورة الأعراف وتوينا كما النبي صلى الله عليه وسلم mun aika ma al'umomi da suka gabace ka manzanni mun yi aike ga al'umomi da suka gabace ka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan al'umomi fa akhaznahum bil ba'sa'i wad dharra'i sai muka kama su da musibu da cututtuka me dalili la'allahum yatabarra'un da fatan ko sa sadaukar da kawunansu falaula in ja'ahum ba'suna tabarra'u me yasa lokacin da musibar mu ta je wa mutane ba su sadaukar da kai ba me yasa in ji Allah ashe kaga sadaukar da kai muhimmin abu ne yace walakin qasat qulubuhum amma maimakon su sadaukar da kawunan su sai zukatan ma suka kekashe wa zayyana lahum shaytanu ma kanu ya'malu sai shaytan ya kawata musu kyawun abin da suka kasance suna aikatawa falamma nasu ma zukiru bihi tunda sun manta tunatar wanda aka yi musu da wancan saukan musiba saukan musiban ba ta zama tunatarwa gare su ba wa'azin da manzanni suka yi bai zama tunatarwa gare su ba to idan wa'azin manzo bai amfanar ba musiba ma bata amfanar ba me zai biyo baya sai Allah ya ce fatahana alaihim abuwa ba kulli shay sai muka buɗe musu kofofin kowane alkhairi wato idan wa'azi na baki bai amfani ba Allah yakan yi wa'azi da musiba, idan ita ma bace tasiri ba, wannan musiba, to sai Allah ya yi wa'azi da ni'ima. Allah ya samu gani. Idan musiba ba ta amfanar ba, Allah sai ya maka wa'azi da ni'ima, sai ya maka wa'azi da kwanciyar hankali da zaman lafiya. Bai wuce wata shida ba a baya kowa hankalinsa yana tashi yanzu kuma ba, mutane da yawa hankalinsu ya kwanta. amma tunaninka shine addu'an Allah ba shi dai bane Allah yakan ma jarabawa da musiba ya cire ta kuma ya kawo maka jarabawa zaman lafiya idan bai zama wa'azi gare ka ba hatta idza farihu bima utu zama an waye gari mutane suna murna da halin da suke ciki akadnahum baktatan sai musiba azabar Allah ta karshe ta sauka gare su wannan azaba ta karshe ba ta kyale mai rai idan ta zo ita wannan azabar ba ta kyale mai rai fa idza hum mublisuna sai ga ina so rikici fa qudi adabirul qaumi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin wannan suratul an'am kenan wannan ya nuna cewar idan Allah ya aiki mai wa'azi yayi wa'azi to bayan wa'azin nasa Allah bai hallaka mutane da farko yana saukar da jarabawa gare su na musiba da cuta musiba iri-iri ko saye sadaukar da kawo da su idan musiba to sai Allah ya saukar kuma da jarabawa ta ni'ima idan ba su gane ba to shi kenan sai Allah ya kawo azabar ƙarshe wacce ba ta kyale mai rai kaga kenan idan wannan azaba ta zo to babu sauran kuma nadama babu sauran tuba ga Allah Allah ka tsare mu daga irin wannan azaba don haka sadaukar da kai yana da muhimmanci wajibi ne mu san shi me ake nufi da sadaukar da kai domin abin da Allah ya faɗa mana kenan suratul a'raf wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i me dalili la Allahu yatabarrahu a suratul anam fa ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرؤون falaula iz ja'ahum ba'suna tabarra'u me ya hana lokacin da musibar mu take zuwa ga mutane su sadaukar da kawunan su haka me da ake nufi da sadaukar da kai me ake nufi da sadaukar da kai domin Allah tabaraka wa ta'ala abin da yake nema wajen bawa idan ya saukar da musiba ko kuwa ya saukar da jarabawa ta ni'ima shine sadaukar da kai الإمام الراجب الأصفهاني الذي تم مفردات غريب القرآن مجلد نفر كشافي نظري بقول أبو مشاريع yace kalma ta sadaukar da kai tana zuwa da ma'anar alkhushu shine tawali wa aktsaru ma yusta'mal alkhushu fi ma yujad ala jawari inda duka ji Allah yayi magana akan sadaukar da kai at-tabarru'u yana nufin alkushu alkushu'u da attabarru suna bambanta ta inda suke bambanta shine yace aksaru ma yusta'malu alkushu'u fi ma yujadu ala aljawari ana cewa tawali'u ana son kai tawali'u tawali'u shine alkushu wannan alkushu'u yana kasancewa ne a gabubban jikinka shi yasa ake cewa yawan ladan mai sallah yawan tawali'unsa yawan nutsuwar gabagunsa kenan yawan nutsuwar gabagu dan nutsuwar gabagu shi ake ce ma alkushu idan ka tsaya kana sallah babu soshe soshe ba waige waige to idan mutum yayi sallan nan ya gabubbansa suna tsaye cak sai a ce wannan sallah akwai kushu kaga kenan alkushu shine tawali'u na gaban jikin mutum sai ya ce amma abbara'a abinda ake cewa sadaukar da kai aksaru masu sta'amal fi ma yujad fil qalb kamar yadda gabubban ka in sunna su ake cewa wani ya samu tawali'u to shi abinda ake ce ma at-tabarru sadaukar da kai shine zuciyarka ta samu irin wannan nutsuwa zuciyar bawa ya zama ba ta kaduwa game da tauhidi wannan shine at-tabarru gaban bawa idan baya kaduwa lokacin da yake ibada sai a ce al-khushu amma zuciyar bawa ba idan ta tabbata akan bin umarnin Allah sai a ce at-tabarru saboda haka sai zama al-khushu'u ya shafi nutsuwar gaba amma at-tabarru shine al-khudu ya shafi nutsuwa ta zuciyar bawa saboda haka malamai suke cewa idza bara al-qalbu khasha'at jawarih matakin farko shine nutsuwar zuciya idan zuciya ta nutsu to zaka ga gaban mutum sun nutsu idan mutum kaga yana sallah yana soshe soshe zuciyarsa ne bata nutsu ba tukuna inda zuciyar ta nutsu gabobban jikinsa za su nutsu kaga kenan malamai sun fassara mana abin da ake nufi da at-tabarru wanda Allah yake nema bawa ya aikata at-tabarru shine nutsuwar zuciya ya zama bawa ya samu nutsuwar zuciya anan ibnu al-qayyim al-jawziya yace ita wannan nutsuwa ta zuciya tana kasancewa ne ta abubuwa kamar guda uku at-ta'zim wajen girmama Allah almahabba da son Allah azzullu kaskantar da kai ga Allah tana alkin inkisar ya zamanto akwai mika wuya ga hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka idan aka ce wane ya sadaukar da kai ya kunshi alkushu da kuma alkudu amma idan sadaukar idan gaɓuɓɓansa ne sai a ce alkushu ya sadaukar da gaɓuɓɓansa idan zuciyarsa ne sai a ce alkudu ko ko a ce attabarro wanda ya shafi fi ma yujar fil qalb abin da ke da alaka da zuciyar bawa to ba a cewa bawa ya sadaukar da kansa sai ya samu matakai guda uku inji ibn al-qayyim jawziya a littafin sa madarij salikin mujallal na farko shafin 518 yace wal haqqu anna al-khushu'a ma'anan yaltaqim min at-ta'zim wal mahabba wa zuhd wal inkisar وهو على ثلاثة درجات sadaukar da kai ga Allah yana da matakai guda uku. Addarajatul ula mataki na farko at-tazallulu lil amri ya kasance mutum yana kaskantar da kansa ga umarnin Allah subhanahu wata'ala yana kaskantar da kansa ga bin umarnin Allah subhanahu wata'ala at-tazallulu lil amri talaqihi bi zillatil qabul wal inqiyad wal intisab ya zama da zaran Allah ya bada umarni ko kana biyayya muwaqa'atu zahiri al-batina ma'a ibhari al-ba'd ibn al-qayyim yace shine zahirin jikinka ya dace da batinin zuciyarka idan Allah ya umarni ya zama kana kaskantar da kanka ga bin umarnin Allah wannan shine matakin sadaukar da kai na farko mataki na biyu al-istislamu lil hukmi shine ka mika wuya ga wannan hukuncin domin kana iya kaskantar da kai ga hukunci amma ba tare da ka miƙa wuya gare shi ba ka kaskantar da kai ne ga hukuncin saboda mai an fi ƙarfinka amma idan aka ce ka kaskantar da kai ga hukunci kuma ka miƙa wuyanka gare shi to ka miƙa wuyanka ga wannan hukunci yana nuna cewa ba ka karo da wannan hukuncin bi ra'ayin aw shahawa idan Allah ya ce zina ba kyau to ka yarda zina ba kyau sannan kuma ya kasance ka miƙa wuyarka ga hukuncin Allah tabaraka ta'ala ba ka ƙoƙarin fassara wannan kalma ta zina ta ina za a iya samun kyawunta idan Allah ya ce zina ba ta da kyau to ka ɗauka ba kyau ba ka amfani da hankalinka wajen ƙoƙarin fassara cewa zinan nan tana da kyau idan ka ce zinan nan tana da kyau na'am kai musulmi ne za a ce to ka ɗau mataki na sadaukar da kai ga Allah tun da kai musulmi ne amma mataki na biyu na sadaukar da kai ga Allah baka hau ba shine mika wuya ga hukuncin Allah domin kamar yanzu ana samu wanda ke kokarin ya fassara kyawun liwadi kuma zaka samu musulmi ne kamar yadda duniya ake ganin ta ci gaba zaka ga turawa na rubuce rubuce ai dan adam yana da yanci ana samun masu irin wannan fahimta fa ta cikin musulmai kuma zai shiga masallaci yayi sallah kaga ya ya yarda shi musulmi ne amma kuma yana tuhumar hukuncin Allah ya hau mataki na farko amma mataki na biyu bai hau ba domin abin da ake nufi da al-istislamu lil hukmi shine ka miƙa wuya ga hukuncin Allah ba tare da an samu kana da wata fahimta a kansa ba sannan ko da kaddara ce Allah ya maka kamar misali Allah ya ya nufe ka da talauci to ba ka tunzuri ka kusata ga Allah saboda ya hukunta talauci a kanka wani kuma ya bashi da arziki kana kaddara cewa wannan talauci shi ya fi dacewa da ranka ba ka ƙoƙarin nuna zalunci ga Allah ba ka nuna cewa Allah bai kyauta maka ba wannan shine mika wuya ga hukuncin Allah mataki na biyu ibnu qayyim jawziya ya ce to sai mataki na uku mutum ya rika jin cewa shi ba kowa bane shi ake nufi da al-ittiba'u li nazari al-haqqi ka rika jin cewa kai ba kowa bane ko da Allah ya baka dukiya ka rika tunanin dukiyar nan ba ta saka zama komai ba domin dukiyar ajiya ce akwai wanda ya baka kuma akwai ranar da zai karba maka idan ma sarauta ka samu ka rika jin cewa kai ba kowa bane idan ilimi ka samu ka rika jin cewa kai ba kowa bane ibnu qayyim yace to idan mutum ya samu matakai guda uku din nan sai ya ce wane ya cimma matakai na sadaukar da kai ga hukuncin Allah to abin da Allah yake so gaba wa ke idan Allah ya garabta ku abin da yake nema wurin ku shine a samu cikakkiyar sadaukar da kawuna ga Allah tabaraka wata'ala na farko a samu miƙa wuya ga hukuncin Allah abinda Allah ya ce a yi a yi wanda ya ce a bari a daina wannan ya nuna an miƙa wuya ga hukuncinsa sannan a sallame gare shi kada ya zama ana da wata fahimta sabanin abinda Allah ya shar'anta sannan na uku mutum ya daina jin cewa shi wani abu ne wani har ya kai ga alfahari wanda za ta hana shi wanda zai hana shi bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan at-tabarru'u wanda ake cewa sadaukar da kai ga hukuncin Allah idan mutum ya kai gare shi to zai samu son Allah idan mutum ya kai ga martaba na sadaukar da kansa ga hukuncin Allah idan Allah ya hukunci ka yadda da hukuncin Allah bi ma'ana at-tazallulu li amrihi ka kaskantar da kanka ga bin umarnin Allah sannan ka mika wuyarka ga umarnin Allah ko da hira ake akan wata doka ta Allah ba ka sabaki zara an ce Allah ya ce to sai ka shi babu kuma wata fahimta ta dan adam sabanin abin da Allah ya ce yana da kyau idan Allah ya ce babu kyau musulmi ba shi da wata fahimta game da hukuncin Allah nan amma a samu Allah ya yi hukunci musulmi yana tuhuma to bai mika kansa da hukuncin Allah ba sannan ya zama musulmi baya ji da kansa akan cewa shi wani abu ne to da zaran kai haka kar ma ka roki Allah komai Allah zai baka kar ma ka roki Allah ka daina addu'a shi yasa aya ta gaba ta zo mai tace ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولو أن أهل القرى آمنوا دا دي متانا القريو سن يي إيماني da dai mutanen alkariyu sun yi imani wata kau kuma sun kiyaye dokokin Allah da fatahna alaihim barakati min samai da mun bude musu wato albarkoki ta saman kawunan su wal ardi da kuma kasan su kaga ba sai sun roki Allah ya bude musu wata rahama ba ba sai ko roka ba in dai za ku yi imani da abin da Allah ya aiko annabinsa zuwa gare ku ku kiyaye dokokinsa to ba ta kun roki komai ba Allah zai bude muku ni'ima wacce take tare da albarka domin ni'ima da take tare da albarka ita ce ni'ima wacce dan adam ya kamata ya bude samun ta ba wai ana cikin tashin hankali Allah ya kawo canji wannan ba ni'ima bace la tana iya zama jarabawa ga gabawa yana iya zama jarabawa ga bawa amma in aka ce albarka na Allah idan Allah ya kawo wata ni'ima mai albarka gare ka ta wannan ni'imar ta ba a samun musiba ya biyo baya har abada ba abin da ke sa bawa ya samu wannan ni'ima wato sai imani da sakon Allah da kiyaye dokokin Allah walakin kazzabu sai dai duk da haka sai dai sai suka karyata fa akhadnahum bima kanu yaksubuna don haka sai muka kama su ta dalilin abin da suka kasance suna aikatawa ba wai saboda Allah ya yi fushi ba anan ma kaga idan Allah ya tashi kama bayi idan Allah ya tashi kama bayi baya hallaka su don kawai ya yi fushi yana hallaka su ne gwargwadon la'akari da irin zunubin da suka tara wannan ma rahama ce tashi na'am sun kusatar da Allah ba shakka kamar yadda ke faɗa wata aya da cewa falan ma asafu nan taqamna minhu sun tunzura mu don haka muka yi ukuba a kansu amma ukubar Allah ba ta zuwa don fushin sala tana zuwa ne bisa la'akari da zunubin da kai ka tara shi yasa Allah yake cewa baya zaluntar bawa rahamarsa ta rinjaye fushinsa rahamar Allah ta rinjaye fushin Allah idan Allah ya kama mutane to ka duba zaka ga ayyukan mutanen su ne suka yi muni waɗannan ayyukan su ake la'akari da su sannan sai ya musu hisabi saboda haka son Allah tabaraka wa ta'ala yakan baka abin da ma baka roki Allah ba Allah ka mana arziki da son ka zukatan idan mutum ya samu soyayyar Allah tabaraka wa ta'ala to Allah yakan ba shi abin da ma bai roƙa ba, baka nema ba Allah yana baka, ya baka haihuwa mai albarka, ya baka dukiya mai albarka, ya baka gida mai albarka, duk abin da Allah zai baka zai baka ne mai albarka ba wai ni'imar kawai yake dubawa ba, ba wai Allah ka bani kuɗi a'a ba kuɗin ba albarkan yake dubawa. Kisa Allah ya ce, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Za mu buɗe musu ƙofofin albarka ta sama da ƙasa, kofofin albarka ta sama ta ƙasa ta wajen arzikinka abin hawanka makwabtanka gidanka ya zama duk abin da Allah zai baka in ka zuna kai tunani sai kaga Allah ya baka mai albarka ko da abin ba shi da yawa domin arziki shine abu mai albarka arziki shine abin da ka amfana da shi wanda ya maka amfani na duniya da lahira ko da ba shi da yawa idan kana neman ka samu son Allah ibn al-qayyim al-jawziya a cikin littafin madarij salikin mujallad 3 shafi na 19 yace abubuwa guda goma suke sa a samu wanda ke son ya samu son Allah ya zama dan gata Allah ya dinga bashi arziki ko bai nema ba ba ka ma addu'a albarkan tana zuwa gare ka abubuwa guda goma ne na farko yace shine qira'atul qur'an bi tadabburi wa tafahumi li ma'anihi wa ma urida bihi tilawar alqur'ani ka rika karanta alqur'ani karatu wanda ake la'akari da ma'anarsa karatu da ake ƙoƙarin fahimtar fahimtar ma'anansa ba tilawar bakin kawai ba kaga akwai bambanci tsakanin tilawar bakin alkur'ani ana samun lada idan an yi tilawa amma abin da ke sa ka samu son Allah ba tilawar kadai ba ne ya zama kana ƙoƙarin sanin ma'anar kalmomin da kake karantawa ka tadabbur alkitabi alladhi yahfazuhu al-abdu wa yashrahu kamar misali idan za ka yi za ka karantar idan za ka karantar za ka yi kokari ka yi nazarin abin da za ka karanta din saboda kai sharhi a kai to haka ake son karatun da za ka yi ba alqur'ani ya kasance to duk mutumin da ke karanta alqur'ani tilawa ta fahimtar ma'ana wannan yana samun son Allah kai akwai hujjoji da dama babu shakka daga littafin Allah da kuma hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam lallai tilawar alqur'ani karanta littafin Allah da kokarin fahimtar ma'anansa yana sa a samu son Allah saboda haka kar ma ka damu da addu'a bayan ka zama tilawa ne idan dai za ka yi tilawa wacce kake fahimtar ma'ananta ai an gama dama abin da ake fata shine a samu soyayyar Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah yana son ka ba sai ka roƙe shi ba ba sai ka roƙe shi ba zai baka shine abin da ya faɗa mana anan abu na biyu wanda ke sa a samu son Allah التقرب الى الله بالنوافل بعد الفرائض ka rika kokari bayan sallan farillai kuma ka rika karawa da nafilu duk wanda ke karawa da nafilu a bayan farilla in sallah ce haka in azumi ne haka kada ka tsaya daga zakka sai zakka ka rika bada sadaka haka nan aikin hajji zama ana tafiya umra fa innaha tuwassiluhu ila darajatil mahbubiyya ba'da al mahabbati ibnu qayyim jawziya yace wannan ibadar da kake za ta kai ka daraja wacce ma take sama da kai son da kake ma Allah domin darajar da take sama da son da kake ma Allah shine darajar shi Allah ya soka ka san ba sharadi bane in kana son Allah Allah ya soka na'am za a kai darajar za ka ji kana son Allah amma don ka so Allah ba sharadi bane Allah yana son ka kana yiwuwa kai kana son shi kuma bai son ka saboda me ya faɗa mana cikin alqur'ani nasara sun ce na hannu abna'ullahi wa ahibba'uhu Yahudu da Nasara mu masoya Allah ne mu ƴaƴan Allah ne amma wannan bai ta Allah yana son su ba ko saboda ka don ka ce kana son Allah ba sharadi bane Allah yana son ka menene abin lura shine shi Allah ya soka wanda shine darajatul mahbubiyya fauka darajatul mahabba darajar a samu son Allah ya fi darajar ana son Allah dukkan su kowanne yana da falala kaji kana son Allah babu shakka abu ne mai kyau amma Allah ya so ka shine muhimmi saboda haka duk wanda ke kokarin kusantar Allah ta nafila zai samu son Allah na uku shine dawamu zikrihi ala kulli hali ibn qayyim yace ka dawwama kana zikirin Allah a kowane hali kake ka dawwama kana zikirin Allah subhanahu wata'ala a kowane hali shi zikiri yana zuwa da sifofi guda uku siffa bil lisani wa bil qalbi wa bil amali shi ne yake cewa wa bil hali zikirin Allah da harshe sannan akwai zikirin Allah a zuci shine tunanin Allah ko da yaushe baka rabuwa da shi duk abin da za ka yi sai ka yi tunani to fa yanzu Allah yana gani na idan mai kyau ne to yaya kamata in yi saboda akwai dokar Allah a kai kaga zuciyarka bata manta Allah ba kana zikirin Allah harshenka yana motsawa da kalmomi na zikirin Allah sannan aikinka kuma ya dace da bin dokokin Allah shi yasa yake dawamu zikirhi ala kulli hali zuciyarka tana tuna Allah harshenka yana motsawa da zikirin Allah sannan jikinka yana aikin da ya dace da son Allah fa nasibuhu min al-mahabbati ala qadari nasibihi min hadha dhikr gwargwadon rabo da zaka samu na son Allah ya ta'allaka da gwargwadon yanda ka samu rabo na zikirin Allah idan kana da yawan zikirin Allah akan harshenka kana da yawan zikirin Allah a zuciyarka kana da yawan zikirin Allah a gabanka to zai zama ka fi samun son Allah da yawa fiye da wani wanda bai kai ka ba fiye da wani wanda bai kai ka ba wanda kuma ya fi ka ba ya zama ya fi ka samun son Allah fiye da kai saboda ya fi ka yawan aiki saboda haka son Allah yana samuwa ne ga bawa gwargwadon yadda bawa ya nema ana la'akari da yanayin zikirin Allah ta nan ake gane gwargwadon son Allah duk mai son Allah zaka samu baya watsi da zikirin Allah subhanahu wata'ala zikirin nan yadda Allah ya shar'anta bayan da shi ga dama ba Allah ya samu gani na hudu shine isaru mahabbati mahabbihi ala mahabbika inda galabatil hawa duk sa'ilin da aka samu kana sha'awar ka samu abu akwai lokacin da ake samu mutum yana son abu yana fatan ya samu abu yana buri ya ga cewa ya samu abu ya mallake shi to duk inda aka samu a zuciyarka akwai tsananin son ka samu abu to sai a samu amma fa ka fi son abin da Allah ya zaba wato shine fifita son Allah akan naka misali aure kake so to wannan matar ta dace da matan da Allah ke son irin su idan bata dace da su ba ko da tana da kyan fata gare ka ko da tana da dukiya ko yar gidan wani babban mutum ne ba za ka aura ba saboda mai ta saba ma ainihin mizani na shari'ar Allah don kamar yadda manzon Allah yake faɗa sallallahu alaihi wasallam in ja'akum man tarbawna dinahu wa khuluquhu ana la'akari da addinin mutum da halinsa saboda haka idan hali ba shi da kyau addini ba shi da kyau ko mi kyan fata ya zan mutum zai yi watsi da wannan kyau kaga ya fifita son Allah kenan akan son zuciyarsa haka kuma duk abin da kake nema yace wa in sa'ubal murtaka ko da a ce matakalar ta yi wahalan hawa amma dai kai kokarin ka ga cewa kayi watsi da son ka idan ya saba ma son Allah to duk mutumin da yake fifita son Allah akan son shi zai samu son Allah wannan ya dace da abin da Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani yana tacewa ne yana gaya mana abubuwan da in mun aikata su za mu samu son Allah sai ce na biyar abu na biyar wanda ke sa ka samu son Allah shine mutala'atul qalbi li asma'illahi husna ya zama zuciyarka ko da yaushe tana kallon sunayen Allah da siffofinsa ko da yaushe a zuciyarka tana kallon sunayen Allah wa mushahadatuha wa ma'rifatuha kana kallon sunayen Allah da siffofinsa ya za a yi ka kalli sunan Allah sai da idan ka san ma'anarsa idan ka san ma'anarsa za ka rika bin sunayen Allah kana bin ma'anarsu kana kokarin daidaita su da halinka da aikinka da nuna kai kullum bawa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala domin siffofin Allah su suke su suke baka wato idan ma kana so ka san kaman alakar da take tsakaninka da Allah to sai ka yi la'akari da sunayen Allah da sifofinsa sannan dai zaka gane matsayinka wajen Allah subhanahu wataala idan misali Allah ya ce bai son masu girman kai Allah bai son masu girman kai sai aka samu kana cikin masu girman kai to kaga alakar da ke tsakaninka da Allah ya nuna cewa ba mai kyau bane Allah bai son waɗancan mutane kuma kai kana tare da irin halinsu saboda haka la'akari da sunayen Allah da siffofinsa da abubuwan da Allah yake so abubuwan da Allah bai so la'akari da wannan da mutum ya rika auna tsakaninsa da su yana sa ya samu son Allah don haka ita sunayen Allah da siffofinsa suke da yawa saboda mu rika tunani muna auna yadda rayuwar mu take ta bin ma'anar sunayen Allah da siffofinsa da ayyukan Allah da abubuwan da Allah yake so da abubuwan da Allah bai so na shida mushahadatu birrihi wa ihsanihi wa ala'ihi ibn qayyim jawziya yace ka rika kallon ni'imar Allah kullum kada ka kalli ni'imar wani domin abin da ke sa mutum ya butulce a rayuwarsa shine yana kin ganin ni'imar da Allah ya masa yana hangen ni'imar da Allah ya ma wani wato ka daina hangen ni'imar da Allah ya ma wani saboda Allah ba zai tambaye ka ni'imar da ya ba wancan ba Allah zai tambaye ka ni'imar da ya baka ne kai to ka rika duba ni'imar ka ga girmanta ya za a yi ka gane ko da kana talauci ko da kana talauci ba ka da mota ba ka da babur ba ka da keke ai Allah ya baka da kafa ko kana da biyar kana da kafa ai ashe kana da wani babban abin hawa to sai kai dubi wannan ni'ima shin karama ce ko babba ya za a yi ka gane girman wannan ni'ima sai ka dubi kuma halittun Allah waɗanda ba su samu wannan ni'imar ba kafan da Allah ya baka nan akwai waɗanda ba su da ita akwai waɗanda ba su da ita in ma cikin mutane ko cikin sauran halittun Allah akwai halittun Allah waɗanda ba su da kafa akwai kifi ba shi da kafa kifaye akwai dabbobin da ke zama ruwa sai dai su ja da ciki kamar maciji da sauransu kai Allah ya baka kafa dai wanda zaka ga wata dabban abin da yasa ba ta iya motsi nan da can saboda ba ta da kafa amma kai Allah ya baka ashe da ya baka kafan nan ko da bai baka mota keke babur da sauransu ba wannan ni'ima ce mai girman gaske hatta cikin ko mutane akwai mutumin da ya zama gurgu bai iya tafiya wani kuma yana asibiti da kafan lafiya amma lafiya ce ya rasa to ka rika duba wannan ni'imar da Allah ya maka ka rika duba ni'imar da Allah ya maka kada ka rika duba ni'imar da Allah ya maka domin kowa Allah ya bashi ni'ima ne gwargwadon tambayar da zai masa a kiyama gwargwadon tambayar da za a yi wa mutum a kiyama annabi yana cewa talaka zai shiga aljanna da shekara ɗari biyar kafin mawadaci ya shiga me dalili saboda shi ya tsaya yana amsa tambayoyi ashe kaga talaucin ma ni'ima ce gare shi ta sa ya daɗe aljanna kafin mai kuɗi yanzu saboda haka idan Allah ya maka wata ni'ima ka dube ta mushahadatu birrihi wa ihsanihi wa ala'ihi wa ni'amihi al-batina wa zahira ka rika duba ni'imomin da Allah ya maka na boye na bayyane fa inna hada yakun ila muhabbatihi wannan yana sa mutum ya ji yana son Allah wanda kuma wannan tunanin yana sa Allah ya so ka ka rika tunanin ni'imomin da Allah ya maka kada ka dinga tunanin ni'imomin da Allah ya maka kamar da manzon Allah ya hana mu la tanzuru ila man fawqakum ku daina duba waye yake sama da ni walakin anzuru ila man asqala minkum sai dai ku rika duba wanda yake kasa da ku wannan shine yake sa mutum ya dubi girman ni'imar da Allah ya masa har ma ya iya ma Allah godiya sai ya ce abu na bakwai wa huwa min a'jabiha to wannan shi yafi girma inkisaru qalbi bi kulliyatihi bayna yaday Allah shine at-tabarru'u da muke tafsiri a kansa sadaukar da kai ga hukuncin Allah wannan shine abu na bakwai wanda ke sa ka samu son Allah yace na takwas alhalwa bihi fi waqtin nuzul ilahi ka riga kokari kana samun wani lokaci da kake keɓanta da Allah kai kokari a samu lokaci wanda kake keɓanta da Allah ka keɓanta kana magana da Allah ba ka shakkan cewa da Allah kake magana ba ka shakkan cewa da Allah kake magana wanda shi ke tabbatar da ikhlasin bawa ya zama akwai lokacin da kake ganawa da Allah don haka yasa kaga bayan Allah suke zaben karshen dare karshen dare ana tsammanin mutane sun yi bacci mutane sun yi bacci to kai sai ka farka ana tsammani dare yayi tsit babu motsi ba surutu to kai lokacin zaka iya magana da zuciyarka kuma ka ji tana amsawa to irin wannan lokaci zaka tashi kai magana da Allah tabaraka wa ta'ala وتلاوة كتابه كي تلاوة القرآن والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه إما عبادة تلاوة القرآن ko kuma ganawar da za a yi da Allah ya zama ana yin ta ne a cikin nafila cikin dare lokacin da ka tsaya din nan kana tunanin girman Allah saboda nutsuwar dare sai ka ci ganawar ka yi ta da Allah ba tare da shakka ba yace summa khatmi zalika bayan ka gama ganawar ka da Allah in ma tilawar alkur'ani ne ko kuma na bilbilu kai to sai ka cika wannan ganawar da aka yi da Allah bil istighfari wa tauba shi yasa Allah madaukake yake cewa wa bil afhari hum yastaghfiruna bayan Allah na kwarai lokutan suhur a ƙarshen dare suke neman gafaran Allah wato sai sun gama ganawa da Allah kafin a rabu sai su ce Allah ka gafarta mana saboda dan adam bai rasa inda ya samu gazafa da ta abu na tara mujalasatul muhibbin sadiqin ka rika duba abokan zamanka wani irin majalisi kake zaunawa da zama majalisinka bugaggu ne yan kwaya sannan mutanen banza waɗanda addini bai dame su ba to haka tsakaninka da Allah yake majalisin bawa yana fassara matsayin bawa a wajen Allah wannan Allah ya tsawatar da mu a cikin alkur'ani akwai dalilai da yawa amma ibn al-qayyim ya ki kawo su ya dunkula maganarsa don in ka bi waɗannan maganganu ɗaya bayan ɗaya za ka samu hujjoji na ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama abokan zaman ka su ne masoya Allah as-sadiqina masu gaskiya dan masoyan ma akwai makaryata akwai wanda zai ce maka yana son Allah amma son sa ba na gaskiya bane domin ya saba ma ma'auni da ake gane son Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in dai kuna korafin kuna son Allah son gaskiya to aikin ku zai dace da aikin manzon Allah don haka mutumin da ke korafin shi yana son Allah kowa yana faɗa ni zan ce yana son Allah wancan ma ce yana son Allah amma ta ina za a bambanta sai a dubi ayyuka na a auna su da sunnar annabi Muhammad. Magana ta ta dace da sunnar manzon Allah, aiki na ya dace da sunnar manzon Allah, idan bai dace da sunnar manzon Allah ba, to waɗannan ba masu son Allah ne masu gaskiya ba. Wastiqaqu afayi bi samarati kalamihi yace kai kokari kaga cewa kana halartar majalisin malamai idan malamai na karatu ka je wurin ka rika tsinta daga cikin maganganun saboda ita magana tsinta ake na alkhairi magana in ba ta annabin Allah bane ana samun kuskure ciki ka tsinci alkhairin da ke cikin magana ka ka dauki sharri in ji ibnu qayyim jawziya wala ta takallam idan ana magana kuma kada kai ka katse magana idan ka halarci majalisi na karatu ko na fiqhu ko na hadisi ko na tafsiri kada kai surutu ibnu qayyim jawziya yace kai shiru idza tarajjahat maslahatul kalam sai fa'idan maganarka za ta za ta fi akan shirunka ya zama maganarka gyara ne to ko da sallah ake ai shiru ake a sallah amma idan liman ya kuskure ai ana magana saboda a gyara shi saboda haka in ba larura ba ce malami yana magana kar ka katse mai yace ka kyale shi in ya gama maganar ka tsinci alkhairin da ka samu ka je kai amfani da wa alimta anna fihi mazidan lihalika wa manfa'atun ligairika wato ka rika tsinkan alkhairi ga maganganun malamai sannan idan ba larura bane kada ka katse musu hanzari idan suna gabatar da jawabi yace na karshe muba'adatu kulli sababin yaqulu bayna al-qalbi wa bayna Allah kai kokari ka nisanci dukkan wani sababi wanda ke iya shiga tsakanin zuciya da Allah dan ana samu abin da ke shiga tsakanin zuciya da Allah to duk abin da zai iya raba ka da son Allah kai kokari ka nisance shi duk abin da ya zama Allah bai son shi to ka rika nisantar wannan abin da ya faɗi waɗannan abubuwa guda goma sai ya ce bayyana Allah ta'ala azza wa jalla Allah da kansa ya bayanin waɗannan abubuwa ya ce fa min hadhihi al-asbab al-ashra waɗannan abubuwa guda goma da suke sa a samu son Allah idan ma ka ji a tarihi wani mutum ya samu son Allah ya zama cikin masoya Allah wa sallal muhibbuna ila manazilil mahabba ta waɗannan abubuwa guda goma ne suka bi kafin suka isa masauki na samun son Allah tabaraka wa ta'ala babu wani sirri a ciki duk wanda ka ji an ce ya zama babban mutum mai son Allah ya samu son Allah ta waɗannan abubuwa guda goma ya aikata wa dakhalu ala al-habib har ma suka samu damar shiga shiga ga ainihin wato sun shiga wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa bila kadhalika kullihi amran ya ce to amma ba za ka iya samun damar yin waɗannan abubuwa guda goma ba sai ka mallaki abubuwa guda biyu na ɗaya isti'dadun ruhi li hada sha'an sai ranka ya zama yana shirye mutumin da bai shirya ransa ba zai iya bin waɗannan abubuwa guda goma ba sai wanda ya kimtsa ya yarda cewa Allah yake so ya kusanta idan ka yarda Allah kake so ka kusanta to babu shakka za ka iya amma mutumin da bai shirya ba ko ya fara zai gaza ya ce wan fitahu ainul basira ya zama kuma idan basira ya buɗe gare shi idan basira ya buɗe gare shi ya zama kada ka riƙa yin abu da jahilci ka riƙa kokari kana neman sanin hukuncin Allah akai domin da yawa akwai waɗanda maimakon suna kokarin su samu son Allah sai suka jawo fushin Allah akan su me dalili saboda rashin bin hanyar da za a samu son Allah rashin bi ta hannuwan mutanen kwarai malamai da za su musu ishara da tafarki na kwarai wanda in an bi wannan tafarkin ta nan za a samu son Allah Allah ka sa muna cikin waɗanda ke dacewa da samun soyayyarka me yace gaba afa amana alul qur'an بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى شم متانا القريو سن أمنتني أن يأتيهم بأسنا بياتا azabar mu ta zo suna cikin dare suna bacci yasa ya ce wa hum na'imuna sun aminta ne cewa azabar mu ba za ta zo gare su bayatan a cikin dare ba wa hum na'imuna alhali suna bacci wato bayan Allah ya faɗa mana dalilin da yasa ya hallaka wadancan al'ummomi na baya saboda rashin sadaukar da kawunan su ga hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala to shine sai ce to su kuma mutanen alkariyu ne yanzu mutanen da ke makka waɗanda ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shin sun aminta ne sun saki jiki da cewa azabar Allah ba za ta zo musu a cikin dare ba wa hum na'imuna a lokacin da suke bacci tunda su ma sun karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda waɗancan al'ummomi na farko suka karyata annabawa sai ya ce me أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بعضنا ضحى وهم يلعبون awa amina ahadul qura ko kuwa mutanen alkariyo sun aminta ne wato sun saki jiki an ya ace hun ba suna kuhan azabar mu ba za ta zo musu da hantsi ba wa hum yal'abuna alhali suna cikin wasa saboda galibi mutane na wasa ne da safe safiya ita ce lokacin wasa kuma Allah ya ya sani kafirai suna shagalta da wasa saboda mai tunanin su ji daɗin rayuwarsu saboda haka za ka ga babu mutumin da ke ba ma wasa rayuwarsa kamar kafiri babu wanda ke ba ma wasa rayuwarsa kamar kafiri suna wasanni iri-iri suna shagalta suna ganin ai duniya ta zauna lafiya Allah yake har kun saki jiki da azabar ba za ta zo ba lokacin da kuke wasan kuna cikin wasan azabar ta zo da hantsi Allah ka tare mu yace afa aminu matsalar أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون afa aminu makar Allah shin sun aminta ne game da makarun Allah fala ya amanu makar Allah babu waɗanda ke aminta game da makarun Allah illa alqaumul kafirun face mutanen da suka yi hasara wato Allah yana da makaru kamar yadda ya faɗa cikin alqur'ani a wurare da yawa amma yana da kyau mu sani akwai abin da jama'a da yawa sun jahilta makaru iri biyu ne akwai mai kyau akwai mara kyau shine abin da alqur'ani ya tabbatar mana makaru yana zuwa iri biyu ne akwai makaru mai kyau akwai makaru mara kyau saboda haka inda aka ce makarun la kai ka san makarun ba na halitta bane ana magana ne akan makaru na Allah kuma ya tabbatar mana Allah tabaraka ta'ala yana da makaru makarun nan nashi mai kyau ne wannan yana cikin al-mufradat fi gharib al-Qur'an na al-Imam Abu qasim Al-Husayn bin Muhammad Ar-Rajib Al-Asfahani yana shafin 473 ya yi magana akan kalma ta almakru iri biyu ce akwai almakru alhasanu akwai almakru asayyu wanda Allah ya faɗa cikin suratul fatir aya ta 42 wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura istikbaran fil ardi wa makra sayyi wa la yahiqu al makru sayyi illa bi ahlihi kaga ashe akwai mummunan almakaru akwai kyakkyawan almakaru almakaru wanda ke da kyau shine Allah ya faɗa cikin alƙasurar a Qur'ani misali suratu Ali Imran aya ta 54 yana cewa wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin ashe Allah almakaru dinsa almakaru mai kyau ne su kuwa kafirai almakaru da suke fa almakaru ne mara kyau a suratul anfal yace وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين sannan a suratul naml aya ta 50 ya hada biyu din yace wa makaru makaran wa makarna makaran kaga ya faɗi nasu Allah ya faɗi nashi kafirai sun kulla nasu makaru yace shi ma ya shirya nashi makaru wa hum la yashkuru fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qawmahum ajma'in saboda ka tabbas ana jingina kalmar almakaru ga Allah tabaraka wa ta'ala amma almakarun nan guda biyu ne kamar yadda ya faɗa mana cikin alqur'ani akwai mai kyau akwai mara kyau to mu da yawa mara kyau din muka sani saboda haka da hausa sai ya zama sunan shi makirci da hausa ana kirsa makirci kamar ba a canza ma ma'anarsa ba domin kalma ce ta almakaru makirci ya zama kamar an an ɗauko ta ne daga larabci aka ɗan sarrafa ta aka canza mata ma'ana amma in ka ce makirci tun da duk wanda ya ji wannan kalma tunaninsa makirci abu ne mara kyau to kar ka fassara makarun Allah da makirci tun da shi ya faɗa mana cikin alƙur'ani makarunsa mai kyau ne amma almakar da bahaushe ke kira makirci wannan ma'anarsa ba ta da kyau tun da ma'anarsa ba ta da kyau to kar a ce Allah ya yi makirci saboda an jingina almakar mara kyau ga Allah tabaraka wa ta'ala gashi kuma ya gaya mana cikin alqur'ani wallahu khairul makirin khairul makirin ashe almakarun da yake yi shi almakarun sa alkhairi ne saboda haka yasa ibnu usaymin a sharhin fathul majid alqawl mufid a mujallar nabi shafi na ɗari biyu da arba'in da takwas ya ce wannan waɗannan ayoyi dalilun ala anna lillahi makaran suna tabbatar da cewa Allah yana da makaru amma al-makaru yana da ma'ana biyu at-tawassul ila al-iqa'i bil khasm min haythu la yashkur idan aka ce makirci asali da larabci ana nufin ka rika kulla dabarar da zaka da zaka hallaka maƙiyanka ka rika shirya dabarar hallaka makiyanka ta hanyar da bai sani ba sai a ce ai wane yana kulla makirci makircin shine yana kulla gadan zare yanda zai hallaka ka fa in kila kaifa yusafu Allahu bi makri ma anna zahiruhu annahu mazmum yace to ta ya za a yi a siffanta Allah da makirci tunda wannan ma'anar ba ta da kyau sai aka ce eh idan ma'anar kalma ta almakru mara kyau ne ba a jingina ta ga Allah amma idan ana nufin kamar yadda kafirai suke kulle kulle na su ga cewa sun batar da gaskiya shi ko Allah yana nashi kulle kulle ya ga cewa ya hallaka su to wannan shirin na Allah shi ake nufi da almakru saboda haka shirin Allah ya mai da mugun nufi akan mai kulla shi wannan alkhairi ne ba sharri bane Allah ya samu gari saboda haka idan aka ce afa aminu makarallah shin sun aminta ne game da makaru na Allah game da shirin Allah shirin Allah shi ne kai yanzu kana saba mara tunda kana saba mara kana kin bin dokokinsa to akwai shirin da Allah yake ya ga cewa ya kau da kai ya kawo wanda zai bauta maka akwai shirin da Allah yake ya ga cewa ya kau da kai ya kawo wanda zai bauta maka idan kai yau tunaninka shine bari ka kulla mugunta ga malamai da mutanen kwarai to Allah yana nan wanda yake son halinsu yana kulla yanda kai kuma zai karya ka kaga kenan shi kullum Allah almakarunsa yana amfani da shi ne wajen karya makiyansa duk sa'ilin da makiya Allah suke kulle kulle to karka yadda ka saurara sai ka gane to akwai wanda ya min text jiya da daddare da cewa ya samu labari mara kyau sharri da ake kullawa kaza an hada da matsafa yace subhanallah ba ka tuna abin da Annabi Musa alaihi salam Allah madaukaki ya gaya masa Allah ya ce wala yuflihu sahiru haisu a ta matsafi bai nasara ta duk inda ya zo me yasa Allah ya ce matsafi bai nasara ta duk inda ya zo saboda Allah yana shirya almakaru ga wanda ke shirya almakaru akan bayinsa duk wanda ke kulla sharri ga wani to Allah yana nan yana kulla yadda zai karya shi shine abin da ake nufi da almakaru don haka yasa ibn qayyim a littafin al-fawaid shafin 160 yace almakaru allazi wasafa wasafa bihi nafsahu almakar wanda Allah ya siffanta ransa da shi fa huwa mujazatuhu lil makirin bi awliyaihi wa rusulihi sakayyar da yake wa manzanni da waliyansa waliyan Allah suna nan aka samu mutanen banza suna kulla sharri a kansu suna kulla kulle ya zamu yi mu bata sunan wani ya zamu yi mu hana mutane saurari wani saboda me saboda masoyin Allah ne to shi kuma Allah yana nan yana shirye yanda zai karya su to wannan shine almakaru na Allah fa yuqabilu makrahum sayyi'a bi makrihi alhasan kaga Allah yana yana wato fada da makircin da suke kullawa mummuna yana warware wannan makirci da nashi almakru wanda mai kyau ne fa yakunu almakru minhum aqbahu shay'in wa minhu ahsanu shay'in kaga kenan ta wajen su mutanen banza suna kulla makirci ne mara kyau mugunta suke kullawa ga wasu marasa laifi shi kuma Allah fa yana kulla yanda zai kare bayanka waɗanda ba su san ana kulla musu ba tunda kai baka san gaibi ba kai baka san gaibi ba to idan akwai wani wanda ke kulla maka sharri in ma ta sihiri in ma ta mugunta Allahn da kake tare da shi ya san shi don haka Allah yana kulla almakru ya ga cewa wannan gadan zare da ake ma wanda yake kulla shi shi ya fada ci Allah ya samu gani da yace gaba أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون awalam ya hadi lillazina yarithuna al-arda waɗanda suke gadon kasa min ba'di ahliha bayan mazaunanta sun tafi domin idan aka ce yau a, kai ne kake doron kasa babu shakka wani ya tafi kafin ka samu dama zuwa duk wanda ka ganshi da rai ya gaji wani ne matacce ya riga ya tafi shi yasa Allah ya ce min ba'di ahliha wato asali ma masu kasan sun tafi masu kasan sun riga sun tafi to yanzu kai ka gaje su waɗanda suke gadon kasa a bayan tafiyar ma- ma- masu masu ita ba sa tunani ba su gani wato lam yahdi lahum lam nubayyin bai bayyana gare su an launa sha in- inda mun ga dama asabnahum bi dhunubihim za mu kama su da laifukan su wa natba'u ala qulubihim mu toshe zukatan su hum la yafqahuna don haka ba za su iya jin ma wa'azin ba ko da an musu wa'azin ma ba zai shiga kwakwalwar su ba wato yanzu mu da muke nan duniya gare kamar Allah yana cewa mu duba mana ai mun gaji kasa ne bayan mazaunan kasan sun tafi a da yawa za ka rika gani a ce ma ga gidan fir'auna fira ne wanda har yanzu yana nan abin mamaki ka je saudiya a yankin rafin khali kamar kudu maso gabas na saudiya kenan za ka tarar da kasar adawa kasar adawa mutanen annabi hudu tana nan har yau idan ka dawo kasar jordan shi da ake kira yankin alhijir har yanzu akwai gine-ginen samudawa yana da mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwa duk suna nan ba ka tunani yadda Allah ya halaka waɗancan kai ma gaba naka na zuwa shi ne abin da Allah ke faɗa in Allah zai iya hallaka mai ƙarfi irin fir'auna kai ko me kai waye kai na filan shi ne Allah ke so awalan ya hadi lahu yanzu wannan bai bayyana gare su ba allazina yarsuna al-arba min ba'di ahliha wadanda suke gadon duniya a bayan mazaunanta sun tafi bayan mazaunan duniyar sun tafi wadanda suka gaji duniya ashe ba su iya ganin cewa allauna sha'u asabna bi zunubihim inda mun ga dama da mun kama su da laifukan su saboda haka in ka ga ma kafiri yau yana yin abin da ya ga dama Allah ya gane shi ne kawai sai ka gane Allah don Allah ya hallaka waɗanda suka fi na yau karfi idan bai yi haka ba Allah yana iya toshe zuciyar bawa ko an yi wa'azin ya ki shiga Allah ka tsare mu. sai ya ce tilka alquran qussu alayka min Allah تلك القرآن قص عليك من أنبائها تلك القرآن قص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين tilka alqura wadancan alkariyu da aka dinga baka labarin su mutanen alkariyu kamar mutanen annabi nuhu alaihi salam mutanen annabi hudu alaihi salam mutanen annabi salihu alaihi salam wanda Allah ya ambaci labarin su mufassala fi mawadi'a kaseera ayoyin da muka karanta na suratul a'raf Allah ya bada tarihin mutanen annabi nuhu hudu mutanen annabi salihu mutanen annabi lut mutanen annabi shu'aib wa ghairihim ma'a umamihim salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in waɗannan annabawa da aka baka labarin su dinnan wa laqad ja'akum rusuluhum bil bayyinati dukkan waɗannan mutane manzannin su sun zo musu da hujjoji fa ma kanu liyuminu amma duk da haka ba su- ba su kasance masu imani ba bima kazzabu min qabl da abinda kakanninsu suka karyata gabanin zuwansu ya aka yi haka bayan Allah ya hallaka mutanen annabi Nuhu aka kawo adawa adawa mutanen annabi hudu alaihi salam suka karyata bayan sun tafi ba Allah ya kawo samudawa mutanen annabi salihu alaihi salam bayan sun tafi Allah madaukake kawo mutanen annabi zo mutanen annabi shu'aib da sauransu to shin ya aka yi dinnan duk kafiran nan suke karyatawa za ka iya wannan tambaya ya aka za a turo annabi kuma sai ka kare ta kuma sai Allah ya halaka ya ce ka zalika ya tubabu Allahu ala qulubil kafirin dalilin da yasa duk kafirai ya zama haka suke tafiya saboda Allah ya toshe zukatan idan Allah ya toshe zuciya to ba yadda za a yi zuciyar nan imani ya shige ta kama qaba Allahu ala qulubil umamil khaliya allati ahlakaha kadhalika ya tubabu Allahu ala qulubil kuffar yanda Allah ya toshe zukatan kafiran nan waɗanda aka yi bayanin tarihinsu a baya to haka Allah yake iya toshe zuciyar kowane kafir za ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam duk irin hikimar wa'azinsa duk salon da awa irin ta manzon Allah da basirar da Allah ya bashi da ilimin da ya bashi amma za ka ga an samu kafiri yana faɗa da manzon Allah har ya mutu ya kiya yarda ya aka yi wa'azin annabi bai tasiri gare shi ba saboda shi ma Allah ya toshe zuciyarsa وما وجدنا لأكثرهم من عهد وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين Allah madaukake ce waɗancan al'ummomi da aka baka labaransu Allah ya hallaka su wa ma wajadna li aktharihim min ahadin ba mu samu rike alkawari wajen mafi yawan su ba wato ko da an samu ma waɗanda suka yi riko da maganar annabawa idan ma aka samu sun bi annabawa za ka samu alkawarin nasu wa in wajadna aksarahum lafasi idan ma an samu waɗanda suka amshi kiran to za ka samu su ma din mafi yawan su fasikai wato na su dina lil ahli waɗanda suke warware alkawarin Allah anan wannan yana tabbatar mana Allah yana toshe zuciyar kafiri idan kuwa ya toshe zuciyan kafiri to ba abin da zai biyo baya bayan halaka malamai suka ce ba kafiri kadai ba ba kafirai kadai ne Allah yake toshe zukatansu ba hatta musulmai su ma Allah yakan toshe zukatansu idan masu laifi ne Allah ka tsare hatta musulmai Allah yakan toshe zukatan nasu saboda abin da ya faɗa a nan wa ma wajadna li aktsarihim min ahli wa in wajadna aktsarahum lafasiqin don haka aka samu malamai waɗanda suka yi ta ƙoƙari suka ciro dalilai da kansa Allah ya toshe zuciyar bawa sai da suka ciro dalilai guda tara a cikin alkur'ani abubuwa guda tara kowane ɗayansu yana sa Allah ya toshe zuciyarka idan Allah ya toshe zuciyar bawa to babu wa'azin duniya da za a iya shiga wannan zuciya domin halaka ce za ta biyo ga wannan bawa Allah ka tsare halaka ita ke biyo baya saboda ka toshe zuciya ba karamin musiba ba ne shi yasa kake gani a ce maka mutanen fir'auna Allah ya halaka su adawa Allah ya halaka su samudawa Allah ya halaka su saboda idan mutum yana sabon Allah akwai inda zai je Allah ya toshe zuciyarsa idan ya toshe zuciyar to babu hikimar wa'azi da zai sa mai wannan zuciya ya gane kuskurarsa na farko daga cikin waɗannan abubuwa guda tara wanda Allah ke toshe zuciya a dalilinsa shine kafirci wanda ya faɗa mana a wannan gurin wanda ayar da muka karanta hujja ce da take nuna maka riko da kafirci yana sa Allah ya toshe zuciyar bawa shi sa zaka ga mutum ne kafiri mai ilimi amma ya kasa gane mahaliccinsa zaka samu a cikin kafirai akwai manyan mutane masu ilimi masu hankali masu dukiya masu matsayi ana misali da su ta wajen zurfin tunani amma duk da aka san musu kafirai saboda Allah ya toshe zuciyar idan Allah ya toshe zuciyar bawa a dalilin kafirci to babu hankali da ke sa ya iya gane mahaliccinsa Allah ka tsare ya faɗa mana nan yace wa laqad ja'atkum rusuluhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kazzabu min qablu kadhalika yaqba'u Allahu ala qulubil kafirin in ka duba tafsirin al-Imam Tabari na ita wannan aya mujallal 10 shafi na 12 da tafsirin al-Imam Bagawi mujalladi na uku shafin ɗari biyu da sittin da ɗaya abu na biyu wanda a dalilinsa Allah yakan toshe zuciyar bawa shine mutum ya nace ma zunubi ya ki barinsa ya ji zunubin nan ba shi da kyau ka shafin wa'azi ka ji a rediyo ka ji a masallaci ka sani amma ka nace ka rike to idan mutum bai bar wannan zunubi ba Allah yakan toshe zuciyarsa wanda ko daga baya yana so ya tuba ba zai samu damar tuban ba saboda haka yasa fasikanci bala'i al-israfu fil ma'asi waz zunub a suratul a'raf da muke karatunta aya da muka karanta ta baya din nan aya ta 100 ka karanta ta da kyau wannan aya da ta wuce awalam yahdi lil ladina yarisuna al-ardha min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bi dhunubihim wa natba'u ala qulubihim fa hum la yasma'un waɗanda suke gadon duniya bayan Allah ya halaka mazaunanta wato ku musulmai na yanzu ba ku tunani zunubin da kuke yin nan Allah yana iya toshe zukatan ku in ya toshe zuciya me zai biyo baya fa hum la yasma'u wanda aka toshe zuciyarsa to kunnansa bai daukan ba me ke sa Allah ya toshe zuciyar bawa an launa sha'u a sabnahum bi zunubi kaga yawan zunubi yawan zunubi yakan sa Allah ya saukar da azaba ga bawa yawan zunubi yakan sa Allah ya toshe zuciyar bawa idan ya toshe zuciyar bawa to kunne ba zai dawo aji ba shi yace shi yasa yace an launa sha'u a sabnahum bi zunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un saboda haka na ce masabon Allah yana sa Allah tabaraka wa ta'ala ya toshe zuciyar bawa kamar yadda al-Imam Sa'di ya faɗa a tafsirin ayan nan yace ai awalam yatabayyan wa yattaqihu lil umam alladhina warisu warisu al-ardha ba'da ihlaki man qablahum bi dhunubihim thumma amilu ka a'mali ulaika al-muhlakin ku yanzu da kuke da rai bayan Allah ya hallaka wasu sai gashi kuna irin aikin waɗanda Allah ya hallaka me kuka taka ne ga daraku waɗancan da Allah ya hallaka ku sun ma fi ku ƙarfi sun ma fi ku ilimi sun ma fi ku daɗewa a duniya ya zama Allah ya hallaka su saboda sun yi irin wannan laifi to yanzu gashi ku kuna aikata irin wannan laifi shine Allah ya ce ba ku tunanin tunda na farko ba su gagare mu ba kuma ba za ku gagare mu ba أولم يهتدوا أن الله لو شاء لأصابهم بذنوبهم فإن هذه سنة سنته في الأولين والآخرين don haka yasa yace wa natba'u ala qulubihim fa la yasma'u Allah yana toshe zuciyar bawa idan bawa ya zama mai nace malaifi wa la yasilu ilaiha khairun wa la yasma'una ma yanfa'uhum sai kaga alheri bai isa ga wannan zuciya idan Allah ya toshe zuciyar bawa to alheri bai isa ga wannan zuciya duk wani abin da zai amfani mutum a duniyarsa da lahira bai isa ga wannan zuciya abu na uku shine munafinci don mutumin da ke da siffar munafinci to yana iya samun toshewar zuciyar Allah toshewar zuciya daga Allah subhanahu wata'ala Allah yana iya toshe zuciyarsa wato a dalilin wannan aikin da yake ya faɗa mana misalai da dama shi Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul tauba misali aya ta 93 yace innamas sabilu ala
alladhina yastazununaka wa hum aghniya uradu bi an yakunu ma'al khawalif وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.
الله هنا توش زوجي المنافقين. Allah tabaraka wa ta'ala yana toshe zuciyar munafiki yayi munafiki musulmi ne munafiki mumini ne yayi imani a bayyane amma a boye ne munafiki ko a bayyane musulmi ne na kwarai amma a boye ba musulmi bane shine ake nufi da munafiki innama sabiru ala alladhina yasta'dinunaka wa hum aghniya ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a tafi yakin tabuk sai zaman to an samu munafikai waɗanda suke zuwa gaban annabi suna neman izini ya ba su dama kar su fita zuwa ga wannan yaƙi saboda wurin akwai nisa tabuka tana da nisa kuma tsakanin madina da tabuka akwai rairayi akwai rairayi gashi babu isasshen abin hawa zaka samu raƙumi guda mutum biyar ke wato musanyan hawanta a wannan tafiya idan wannan ya hau ya dan ɗana idan an tafi dan nesa ya sauka ya ringa taka wasu su hau ga nisa ga wato rashin guziri saboda haka yasa munafikai sai suka ce a'a muna neman izini ka kyale mu kar mu fita Allah madaukaki yace to waɗannan su ne abin zargi wa hum agniya a samu mutum musulmi ne ya yarda shi musulmi ne a garin Madina yana da dukiya yana da dukiya inda a ce talaka ne ma za a ce to yana da uzuri amma yana da dukiya ya zo yana neman izinin annabi wai a kyale shi kare fita zuwa wannan yaki rabu bi an yakunu ma al khawalif sun yarda su zauna da waɗanda ke zama baya a gida su ne mata wa taba Allahu ala qulubi to Allah ya toshe zukatan su ne wa hum la ya'lamun dan haka ba za su taba sanin alkhairin da ke tare da manzon Allah ba in ka duba tafsirin al-Imam Tabari mujallal na goma sha hudu shafin dari hudu da goma sha uku don haka yasa munafinci idan mutum yana tare da siffar munafinci to a yau da gobe in ba hankali ba in ba sa'a yi ba Allah zai toshe zuciyarsa Allah ka kare abu na hudu shine jahilci jahilci yana ta Allah ya toshe zuciyar bawa ya faɗa mana a suratul rum wa laqad darabna lin nas wa laqad darabna lin nas fi hadha alquran min kulli masal ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون Allah ya tabbatar mana yakan toshe zukatan waɗanda ba su da ilimi wanda bai da ilimi Allah ya toshe zuciyarsa anan malamai suna magana akan cewa maratibul ilmi yana zama kashi biyu ilimi yana zuwa kashi biyu adamu ma'arifatul haqqi adamu ma'arifatil haqqi rashin sanin gaskiya jahilci na biyu ba adamul amali bi mujabil haqqi idan ka san gaskiyan kake aiki da gaskiyan nan ma ka jahili ne don haka jahilci game da yadda ya zo fassarar jahilci a cikin alqur'ani jahilci a cikin alqur'ani shine rashin sanin gaskiya na biyu rashin aiki da gaskiyan da aka sani saboda haka ana samun malami kuma jahili saboda ne dan baya aiki da iliminsa idan ba ka aiki da iliminka to a larabcin alkur'ani kai ma jahili saboda haka sai Allah ya hada waɗannan jahilcin guda biyu a waɗannan gurare Allah ya hada bayanin jahilcin nan guda biyu a cikin waɗannan ayoyi aya ta 58 da kuma 59 na suratul rum wa laqad darabna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli masal mun buga wa dan adam mun buga wa mutane kowane irin misali a cikin wannan littafin na alkur'ani wala in ji ita hun bi ayatin la yaqulanna alladhina kafaru in antum illa mubtilun da za ka zo musu da kowace aya kowace mu'jiza kafirai za su ce ku dai mabarnata ne masu ƙarya kaga Allah ya saka duk abin da zai iya shirye da bawa a cikin alqur'ani to idan baka san wannan alqur'anin ba fa kaga ka jahilta rashin sanin misalin Allah cikin alqur'ani yana sa ka aikata abin da zai jawo maka fushin Allah kaga jahilci kenan yana kai mutum ga matakin da Allah zai tushe zuciyarsa ba bai sani ba sannan sai ya hada da na biyun na biyun shi su ne waɗanda sun sani sun take sani don haka yasa Allah madaukaki ya ce wala in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna allazina kafaru in antum illa muslimun ya nuna cewa ana samun wanda ya san gaskiyan sai ya take don haka sai Allah ya ce kazalika yatba'u Allahu ala qulubil ladina la ya'lamu haka nan Allah ke toshe zukatan waɗanda ba su da ilimi da wanda bai san shiriyar da Allah ya aiko ba da wanda bai yi aiki da shiriyar da Allah ya aiko ba waɗannan Allah ya kan toshe zukatan su Allah ka tare mu wanda in ka duba majmu'u fatawa ibn tabiya ya kawo fassaran al-imam Abu Hayyan al-Tini Taimi mujallad 7539 al-imam Abu Hayyan al-Taimi yana cewa al-ulama salasa malamai iri uku ne akwai alimun billah wa bi amrillah wa alimun billahi laysa alimun bi amrillah akwai wanda ya san Allah sannan akwai wanda ya san umarnin Allah wa alimun billahi laysa alimun bi amrillah wa alimun bi amrillah laysa alimun billah akwai wanda ya san al'amarin Allah bai san Allah ba ko ya san Allah bai san al'amarin Allah ba idan aka ce al'amarin Allah ana nufin umarninsa umarnin Allah saboda haka sai ce wal ulama usalasatun alimun billahi wa bi amrillah wanda ya san Allah ya san umarnin Allah sannan ya bi yayi aiki da umarnin Allah to wanda yayi aiki da umarnin Allah shine malami a cikin su amma wanda ya san Allah da wanda ya san umarnin Allah waɗanda suna matsayin jahilai wato idan kana da ilimin tauhidi ka san Allah baka kai malami ba har yanzu sai ka yi ƙoƙarin sanin umarnin Allah shine ilimin shari'a domin ka san Allah ilimin tauhidi ka san umarnin Allah ilimin shari'a ne to idan ka san Allah ka san shari'ar Allah har yanzu jahili ne kai sai ka yi aiki da ilimin naka to idan ya yi aiki da ilimin tauhidi ya yi aiki da ilimin shari'a to sai a ce wannan malami ne shi sa Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama waɗanda ke tsoron Allah cikin bayansa su ne malamai don haka ibnu taymiya yake maganar al-imam abu hayyan at-taymi wannan malamin ya ce ai ba wani ake nufi da mai tsoron Allah ba shine wanda ya iya aiki da ilimin da ya sani game da Allah ya yi aiki da ilimin tauhidi ya yi aiki da ilimin shari'a sai a ce to shine mai tsoron Allah amma idan bai yi aiki da wannan ilimin fa da shi da wanda bai san ilimin ba matsayin su guda ne a wajen Allah saboda ka jahilci yakan sa Allah ya kushe zuciyar bawa Allah ka tare sannan son zuciya abu shine na biyar ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم haka idan mutum yana bin son ransa abin da ransa yake so kawai kake bi ba shari'ar Allah ba yau da gobe za a kai lokacin da Allah zai toshe zuciyarka Allah ka tsare duk mutumin da ke bin son ransa ya da gangan ya sani son ransa ya saba ma son Allah amma ya dinga bi da'iman wannan mutum yana jawo ma kansa sababi da ke sa Allah ya toshe zuciyarsa na shida shine fifita son duniya akan lahira mu mai da hankali mutum ya fifita duniya akan lahira idan ya zama dabi'ar mutum Allah yana toshe zuciyarsa a suratul nahl aya ta 107 zalika ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون Ashe kaga duk mutumin da ya sa duniya a gabansa, son duniya ne damuwarsa ba lahira, sam a lissafinsa babu lahira, wannan mutumin yana jawo ma kansa sababi wanda zai sa Allah madaukaki ya toshe zuciyarsa. Don haka yasa Allah ya ce karshen ta za ka samu waɗannan Allah yana toshe zukatansu ya toshe ganinsu ka same su cikin gafalallu za ka samu mutum cikin gafalallu domin za ka samu mutum idan duniya ce gabansa bai damu da ya yi asaran addini ba dan dai ya same ta zaka ji ana cewa idan aka je gun boka boka zai ce alhaki na wuyan wa sai ce na dauka aka kina wato shi ya yarda ya rasa lahira in dai bukatar ta za ta biya don haka duk matsafa suna cikin waɗanda Allah ya toshe zukatansu aka samu musulmi wanda zaka ji musulmi ne amma tsafi yake yana sihiri saboda shi bai yarda ya tawakkali ga Allah ya bar ma Allah hukuncinsa ba la duk abin da yake nema tsafi na gaba yana neman dukiya yana wajen matsafa idan yana neman mukami ne sai an hada da matsafa idan siyasa ce matsafa dukiya matsafa duk abin da yake nema a rayuwarsa zaka samu matsafa ya sa a gaba da wannan tuni Allah ya riga ya toshe zuciyarsa domin duniya ce gabansa saboda haka yasa ya zama kafalalle ya zama mara hankali za ka duba abinda matsafa ke cewa ya aikata waɗanda abubuwan ma ba wanda mai hankali zai aikata ba ne wannan dalilin yasa Allah ya ce wa ulaika humul kafiru zaka samu mutum ya zama gafalalle mara hankali yana yin abun a koye domin ko ɗansa ne ya san yana aikata wannan abin da ce ha ba ba ba yanzu kamar ka kayi wannan zai tafi wani gudun matsafin da zai sa ya tafiya tsirara tsirara matsafi zai sa shi ya tsire ki matsafi ya sa shi ya kashe ɗansa matsafi ya sa shi ya yi duk ta'adin da za a yi matsafi zai iya sa shi amma idan a bayyana ne ba zai so a gani ba saboda me saboda Allah ya riga ya batar da zuciyarsa yana cikin rafkanannu gafalallu Allah ka tsare mu shi yasa Allah ya ce in dai jahannama ce duk wanda aka halicce shi domin ita in ka duba zaka ga gafalalle ne ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم
abu na الغافلون bakwai shine girman kai duk mutumin da ya sa girman kai a gabansa to babu shakka gaba Allah zai toshe zuciyarsa Allah ka tsare mu suratu gafir aya ta 35 allazina yujadiluna الذين يجادلون في fi ayati آيات الله بغير سلطان نتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار
abu na takwas wanda ke sa Allah ya toshe zuciyar bawa shine ƙaryata littafin Allah da sunnar manzonsa duk wanda zai rika ƙaryata maganar Allah da hadisin Annabi Muhammad da wannan mutumin Allah yana toshe zuciyarsa Allah ka tsare ma suratu Yunus aya ta 74 summa ba'athna min ba'dihi ثم بعثنا من بعدهم رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع الله على قلوب المعتدين mutum na ƙarshe wanda Allah ke toshe zuciyarsa shine wanda ya yi ridda ya bar addinin musulunci ya rabu da sunnar manzon Allah a suratul munafiqun farkon surar Allah yake takazu aymanahum junnatan اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ina roƙon Allah madaukaki ya tsare mana zukatanmu Allah ya tabbatar da mu akan son addininsa da kuma son annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai wanda ya rubuta tambaya yana cewa shin tsakanin adawa da samudawa da ne suka zo farko ina jin saboda kuskure da aka samu a karatunmu na shekaran jiya duk sa'ilin da mutum ya yawaita magana to dole za a samu akwai kuskure adawa su ne farko bayan annabi Nuhu alaihi salam wanda mun yi magana a kai. Adawa sun biyo bayan mutanen annabi Nuhu alaihi salam. Su ne mutanen ah, annabi Hudu. Adawa suna tare da annabi Hudu alaihi salam. Bayan Tufa sai kuma Samudawa. Samudawa su ne mutanen annabi Salihu alaihi salam. Tana yiwuwa ta wajen bayani na yi kuskure. Wannan kuskure halitta ne. Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم